بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan silsila tamu mai albarka insha Allah mai taken ahadithul akhlaq na daga littafin Sheikh Dr. Abdulrazak ibn Abdul Muhsin Al-Badr Allah ya saka mashi da alkhairi yanzu a iya tunawa a cikin wato silsila da ta gabata wadda ita ce mai lamba ta hudu wannan ya zama lamba ta biyar kenan insha Allah malam ya fara yi mana batu dangane da muhimmancin biyayya ga mahaifa da kuma irin hadifai da suka zo tare da ayoyin alkur'ani mai girma da fassarar malamai cikin magabata cikin masana game da yadda umarni ya zo mai yawa ta fuskoki mabambanta kan cewa lallai ‘ya'ya su kula da iyayensu su kyautata musu su musu biyayya su musu da'a su nuna musu wato karamci da girmamawa babu wanda ya cancanta ka nuna mashi halin kirki ka mashi alkhairi kamar iyayenka za mu tashi inda malam yake batu bayan da ya kawo hadisin babu dan hakim an abihi an jaddihi wanda ke cikin sunan abi dawuda da tirmizi inda aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wa yafi kamata na kyautata ma yace mahaifiya sannan wane ya ce mahaifiya sannan wane ya ce mahaifiya sannan a karo na hudu ya ambaci mahaifi sai malam yake cewa fi hadal hadithi targibun fi birril ummi wa haffun alaihi wa bayanun lil haqqil khassi alladhi ja'alahu Allah ta'ala lil ummi mazidan alal ab yace a cikin wannan hadisi akwai kwadaitarwa game da yi ma mahaifiya biyayya da nuna ƙarfin wannan biyayya da kuma bayani akan haƙƙinta na musamman wanda Allah ya sanya shi ya zama haƙƙi ne da ya ƙaru fiye da haƙƙin mahaifi namiji. li'annahu ja'ala lil ummi thalathata amsali ma lil abi min al birri saboda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci ninki uku na abin da ya kamata a yi mahaifiya na biyayya ninki uku akan na mahaifi wa haza yadullu ala أن للأم مزيد خصوصية في البر وحقية به وانا يعني واتنا دا فيفيكو وزن تنتن بيايا دا حقنتا لأن المعاناة والمكابدة والجهد الذي حصل للأم في وجود الولد لم يحصل للأب ولا لغيره مثله مثله آه مثله نعم يتي سبودا واتو المعاناة وحلا والمكابدة da shan wuya wal jahada da kuma irin ƙoƙari namijin ƙoƙarin da uwa take yi wajen samar da ɗa to uba baya yin sa wani ma wanda ba uba ba baya yin wannan fada sahabi radiyallahu anhu sa'ala anil ahqiyati wal awwaliyati fil birr wannan sahabi yayi tambaya game da cancanta da dacewa wa yafi cancanta wa yafi dacewa da a masa biyayya a a fil birri man abarru ya ce wa zan fara yi biyayya ai man aulan nasi wa a haƙƙuhun bi birri wa ihsani wato wa yafi cancanta da ɗa'ata da biyayyata wa mura'atul alwaliyyati fi a'malil babun sharifun min ilmi kulawa da abin da yafi cancanta da abin da yafi dace kulawa da wato preference abin da yafi dacewa wajen aikatawa cikin cikin ayyukan ibada to wani babi ne mai daraja cikin ilimi إذا لم يوفق إليه العبد فربما ينشغل في أمور أقل من غيرها idan bawa bai samu dace ba idan Allah bai mishi gamdakatar game da wannan ba babu mamaki je shagaltu da abin da bai kai haka daraja ba wai da umuran aizaman muhimmatan ajalla mimma huwa munshagil bi yaje ya kama wasu abubuwa wanda basu da daraja ya manta da masu daraja masu girma wanda su yafi kamata ya shagaltu da su وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بر الأم ثلاث مرات zamu ga cewa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci biyayyar mahaifiya kafa uku wasahabiyu yu'idu su'ala a lokacin da shi sahabin yake ta maimaita tambayar yana cewa man abaru talaban li ma'rifati al-mazidi mimman lahum al-awwaliyya fil bir dan ya san wato wato ya san su wane ne za a ƙara ambata wanda suka fi cancanta ya musu biyayya wa fi kulli dhalika yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallama ummak a duk waɗannan wurare nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mahaifiyarka mahaifiyarka sun makala fil maratir rabi'ati sai a karo na hudu ne ya ce mashi a baka mahaifinka wa fi hadha at-ta'kidu ala idami muqamil ummi wa haqqiyatiha bil bir wannan yana nuna cancanta uwa da bukata zuwa ga kyautata mata wali hadha fal ayatu allati fiha al wasiyatu bil walidaini tuzkaru fiha kulluha tadhkuru fiha kulliha mu'anatul um waɗannan ayoyi waɗanda suka zo bayani akan wasiya game da iyaye da yi musu biyayya takan sukan ambaci akan ambaci shan wahalar uwa akan keɓance uwa a ambaci shan wahalar ta wala tuzkaru mu'anatul abi ba a ambatan wahalar da mahaifi yake sha لأن المعاناة التي حصلت للأم في وجود الولد لم يكن مثلها ولا قريب منها للأب saboda wahalar da mahaifiya ke sha wajen samar da ɗa to ko kusa mahaifi bai shan wannan wahala ka kaulihi subhanahu wa ta'ala jibi faɗin Allah madaukakin sarki cikin ahqab da yake cewa wasinal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahr Allah ya ce muna yi ma ɗan adam jan kunne da umarni akan ya kyautata ma iyayensa. Da aka zo faɗan wahalar da suka sha, sai aka keɓance uwa aka ce kaga mahaifiyarsa ta ɗauke shi a cikin cikin ta cikin wahala, ta kuma haife shi cikin wahala, kuma ɗaukar cikinsa da yaye shi sai da ta yi wata talatin tana shan wahala. Daga shi uba ba a ambaci wahalar da ya sha ba. Wasu insana haka na Allah ya ƙara faɗi cikin Luqman cewa wasu insana biwalidaihi حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين من يما أن أدم وسيا da kyauta ma iyayensa mahaifiyarsa ta ɗauke shi wahala bisa wahala ta kuma shayar da shi ta rene shi ta yaye shi a cikin shekara biyu walau ta'ammala al-mar'u fil ayatayn as-sabiqatayn la ra'a fihi ma tanbihan li hadha al-ma'na idan mutum ya tsaya ya yi la'akari da waɗannan ayoyi guda biyu ta cikin ahkaf da kuma ta cikin lukman zai ga cewa an ambaci wasu abubuwa na musamman da suka shafi wahalhalun uwa guda uku li'anna al'umma hasala laha thalathatu umurin azima lam tahsul lil abi akwai abubuwa guda uku muhimmai da uwa take sa take samun kanta a ciki na wahala wajen samar da ɗa wanda uba baya cikin wannan sabga al'amrul awwal abu na ɗaya alhamdu shi kanshi ɗaukan ciki tun daga batan wata da nauyin da yake cikinsa wa saƙaluhu da nauyin ciki da wahalarsa tsawon watanni tara. Wal'amur sani abu na biyu na wahalar da uba ba yi da hannu a ciki alwadu'u shine haihuwa ɗin ita kanta wa shiddatuhu da, da, zafin da ke tare da naƙuda da haihuwa da haɗin da ke biyo bayan haka. Wal'amur salis abu na uku arraba'atu wa mu'anatuha shayar da nono da, da jego da renon yaro har zuwa yaye shi da abin da ke ciki na mu'ana na wahalhalun cin kashinsa da fitsarinsa da kukansa da rashin lafiyarsa da sauransu. Fadil umurul kabiratu al'azimatu salafatu wannan abuwa guda uku masu girma kad hasalat lil ummi dun abi suna faruwa ne ga uwa ita kadai banda uba wali hadha saboda haka ne kana salasu amsali malil abi min al birri saboda haka ne aka ce a ninka ma uwa biyayya sau uku kamar yadda take da matakai guda uku na wahalar da babu ruwan uba kama huwa wadihun fi hadha alhadith kamar da wannan hadisi na bazu dan hakim ya bayyana karara wa fi ahaditha ukhra an annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma wasu hadisai daban daga ma'aiki Allah ya kara masa tsaya da aminci ثم في الآيتين تنبيه مهم للغاية يعين على تحقيق البر waɗannan ayoyi guda biyu ila wa ayatul ayat da ke cikin suratul ahqaf da cikin suratul luqman akwai wani abin lura a cikin su wanda ya taimaki mutum akan ƙara yi ma iyaye biyayya ala wa huwa tadhakkurul jamil sabiq shine ana tuna maka kyakkyawan abin da aka yi maka da ya wuce wanda wajibi ne kai tukuce akan shi wal ma'ruful mutawasil alladhi kana min alwalidain sun maka kyakkyawa ya wuce kuma suna ci gaba da yi maka abin alkhairi wa min alwalidati ala alwajhi alakhas daga musamman daga uwa fatadhakkuru zalika yu'inu ala albir tuna wannan zai taimaka maka wajen biyayya wal ghaflatu an zalika wofanta daga haka wa ihmaluhu ko watsi da haka yufdi ila al'uquq shi yake jawo sabawa iyaye fatadhakkuru hadhihi almasaibi masaibi washada'id allati hasalat lil ummi واستهدارها يعين مرأة على تحقيق برها idan mutum ya tuna wahalhalu da musibin da uwa take sha ya tuno su a cikin zuciyarsa to waɗannan suna taimaka masa wajen ya iya tabbatar da yi mata biyayya fa idza ghafala al insanu an hadhihi al ma'ani wa inshaghala anha idan ku mutum ya wofanta daga waɗannan abubuwa ya kau da kai daga barin su da ufa fihi janibul birri to bangaren wato biyayya ga iyaye sai ya wofanta sai ya sauki ya rauni a zuciyarsa wa qarbu min al uquqi shay'an fa shay'a idan baya tuno wahalar daukan cikinsa da haihuwarsa da renansa da uwarsa ta yi to a hankali a hankali sai ya karkata zuwa ga saba mata walidha dan haka ne fin nasi man qad yuhsinul mu'amalata ma'a rufaqa'ihi wa zumala'ihi wa aqrani zaka samu mutum yana kyautata mu'amala da abokansa da ma'aikatan ma'aikatarsu da ƙawayenta da 'yan uwansa na, na, na sana'a da abokan zumuncinsa duk yana musu mu'amala mai kyau waman ya ta'amalu ma'ahum wanda da yake mu'amala da su fa yukhatibuhum bil adabi zai kira su da ladubba da rufuza na ladabi wa talattufi fil hadis ya musu zance mai daɗi lakinnahu la yusini shay'an min dalika ma walidatihi ma'a annaha hiya al haqq amma kuma bai yi ma mahaifiyarsa wannan kyakkyawan mu'amala kaga mutum duk abokan shi da abokan aikinsa da yan angosu da sauran mutane suna masa shaidar mutumin kirki amma kuma mahaifiyarsa ba ta samun irin wannan mu'amala daga gare shi to me ke jawo haka bal yujadu man ya'iqqu walidayhi wani ma yana cutar da iyayensa bai musu biyayya wa huma ahqqu bi husnil mu'amala alhalin kuma sun fi waɗancan mutanen gari cancantar kyakkyawar mu'amala bai kunu ma uquqihi liwalidayhi mu'amilan lil'akharina bil mu'amalati at-tayyiba sai kaga kuma yana kin ma iyayensa biyayya amma kuma yana ma mutanen gari kyakkyawan mu'amala wal adabil fadila yana musu ladubba na azo a gani na kirki malam yace wa qawluhu thumma al aqraba fal aqraba bayan uwa kafa uku na kyautatawa uba kafa daya bil muqarana zuwa ga na uwa to daga nan kuma sai makusanci sai makusanci fihi tambihu ala mura'ati haqqil qarabati al adna wal adfal adna ana so mutum ya kula da kusanci mafi kusa kafin wanda bai kai shi kusanci ba kafin wanda bai kai wancan kusanci ba wal aqrab fal aqrab wa idha kanat al ummu ahqqa bil birri min al abi in ya zama na ita uwa ta fi cancantan biyayya da ɗa'a fiye da uba, fafil janibil a ƙaribi, to haka ma a ɓangaren ‘yan uwa da makusanta, ya kulun Nabi sallallahu Alaihi wasallam. Annabi yake cewa a cikin hadisi wanda Bukhari ya ruwaito, ya ce alhalatu bi manzilatil um, ‘yar uwar uwa tana matsayin uwa ne, wato ƙanwa da yar mahaifiya matsayinsu ɗaya da uwa wajen biyayya. rawahu al-bukhari bukhari ya rawaito wannan falaha aqiyatun khassa yar uwan mahaifiya kanwar mahaifiyarka ko yayar mahaifiyarka tana da haƙƙi na musamman wa min ajibi hadha al-amr na daga cikin abin da zai baka mamaki annal khalata tajidu fi nafsiha min al-ihtimami wal mutaba'ati was su'ali an abna'i ukhtiha shay'an kabir zaka ga yar uwan mahaifiya al-khala zuciyarta na cike da wato ji da ‘ya'yan ‘yar uwarta, tana ba da muhimmanci akan al'amarinsu, tana bin sawun rayuwarsu, tana yau ta tambaya akan ‘ya'yan ‘yar uwarta, wa idza kanat qaribatal maskani minha in ma tana da kusancin wurin zama da su to badilu hatta awuna ala tarbiya zaka ga tana taya ‘yar uwarta tarbiyyan yaran in ba ta nan ta taya su riƙe su ko ta daka ta asibiti ko ta taya ta yi musu abinci ko wani abu makamancin haka wani islahi da ƙoƙarin taya ta gyara yaran nan wato hissu annahum abna'uha tana ji a matsayin ƴaƴanta ne wali hadha yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallam shi sa annabi yake cewa alkhalatu ummun yar uwar mahaifiya mahaifiya ce rawahu Abu Dawud. Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi da a lamba hadisi na 2200 da lamba 78 da isnadi wanda yake sahihi. Falaha ahqiyatun bil birri was sila wal ihsani khassa. Sadaka yar uwan mahaifiya tana da wata cancanta ta musamman na ai mata da'a, ai mata biyayya a sada zumuntarta a ciki a mataki na musamman. Wa Abi Hurairah radiyallahu anhu a kala sai na abu hurera Allah ya kara masa yadda yake cewa a tarajulun nabiyallahi sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa kala sai ya ce ma ta'muruni ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da me kake umurta ta kala birra ummak nabi ya ce mashi ka je kai ma uwarka da'a thumma ada wannan mutum ya sake maimaita tambayar fa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi birra ummak ka je ina umarta ka ka je kai mahaifiyarka da'a sun ma'ada wannan mutum ya ƙara maimaitawa faƙala maiki ya ce birra ummak ka je kai ma mahaifiyarka biyayya sun ma'ada rabi'ata faƙala birra abak da ya faɗa a karo na hudu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai ma mahaifinka biyayya wannan hadisi al-Imam Ahmad ne ya ruwaito shi a cikin Musnad lamba hadisi na 900 da abin na 2218 da Bukhari a cikin Al'adabul Mufrad a lamba hadisi na shida, Shekul Albani ya tabbatar da ingancin wannan riwaya. Malam ya ce, Haza nadhiru hadisi Bahad bin Hakimin an abihi an jaddihi alladhi fihi dhikrul birrul ummi salasa marrat. Kaga wannan hadisi irin hadisin can ne da ya gabata na bazu dan Hakim wanda a cikin shi aka zo da ambatan yi ma uwa biyayya kafa uku thumma zakara fil mar'ati rabi'ati birrul ab sannan a karo na hudu ya ambaci yi uba biyayya wahuma ya dullani ala annal aba annal aba muqaddamun ala ghairihi fil birri wa husnil suhba wannan hadisai suna nuna cewa baya ga mahaifiya to mahaifi shine kuma wanda ake gabatarwa akan sauran mutane wajen biyayya da kyakkyawan husnul musahaba da kyakkyawan zamantakewa wa anna manzilatahu kuma cewa matsayinsa fil birri wajen yi masa ɗa'a da biyayya ta liman zilatal walidati yana biyo bayan matsayin mahaifiya ne saboda haka daga uba daga uwa a sai kuma mahaifi malam ya sake cewa wa an ata ya zo daga ata ibn yasarin an ibn abbas radiyallahu anhuma daga ibn abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yake cewa annahu atahu rajulun yace wani mutum ya zo gare shi faqala inni khatabtum ra'atan yace na nemi auren wata mata fa abat an tankihani amma ta ki ta aure ni wa khatabaha ghairi wani na ya sake neman aurenta fa ahabbat an tankihahu sai kuma kawai ta kaunace shi ta yadda ta aure shi fa ghirtu alaiha sai na ji kishi fa qataltuha kawai sai na kashe ta fahalli min tauba ya ce Allah ya gafarta malam bayan na aikata wannan aika aika yanzu kuma na yi nadama ina neman yadda zan yi in tuba qala sai ibn abbas ya ce mishi ummuka hayya mahaifiyarka tana raye qala la yace wallahi ba ta raye qala tub ila Allah azza wa jal yace to ka je kai ta neman gafara da tuba a wurin Allah wa taqarrab ilayhi mastata'at kai kokari ka nemi kusanci ga Allah ta hanyar ayyuka na gari gwargwadon iyawarka fa zahabtu yace shikenan sai na tafi fa sa'altu ibn abbas in ji a tsaya kenan sai na tambayi ibn abbas na ce lima sa'altahu an hayati ummihi me yasa ka tambaye shi ko mahaifiyarsa na raye fa qala sai yace inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah azza wa jalla min birril walida yace wallahi ban san wani aiki wanda ya kai soyuwa a wurin Allah wanda zai sama mishi wato tuba a wurin Allah kamar biyayya da da'ar uwa ba. Wannan asali yana cikin al'adabul mufrad na Imamul Bukhari a farkonsa shine lamba na hudu a cikin wannan littafi da isnadi tabbatacce. Hadha al-asaru al-azim fihi bayanu ahaqqiyatil ummi bil birri wal ihsan. Wannan asari yana nuna mana ƙarfin cancantar uwa zuwa ga biyayya da ɗa'a wa izami hadal amri da girman wannan al'amari wa ahamiyata da muhimmancinsa wa jalalata qadri da jalalar ƙadarinsa wa ma yatarattabu alaihi min tafkir min takfir sayyi'at da abin da ke cikin biyayya ga uwa wanda yake janyowa a kankare wa mutum zunubansa wa magfiratu dhunub wanda ke janyowa Allah ya gafarta mutum zunubansa wa naili ridar rabbi tabaraka wa ta'ala da samun yarda Allah Ubangiji maɗaukakin sarki. Fahaza rajulun أتى ابن عباس رضي الله عنهما فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني yace duk wannan mutumi ɗaya lugun ibnu abbas ya bashi labarin cewa ya nemi auren wata mata amma ta ki ta aure shi ai lam taqbal bihi zawjan laha bata yadda da ta aure shi ba wa khatabaha gairi yace wani kuma ya neme ta fa habbat an tankiha ta yadda ta aure shi ai qabilat wa radiyat bihi zawjan laha kala fagirtu alaiha faƙataltuwa sai ya ji kishi shaidan ya rinjaye shi har ya kai ga ya aikata wannan mummunan laifi na kisa wa hadha yadullu ala khuturati al-ghaira idza lam takun munbabita bi dawabi al-shart wannan yana nuna mana hadarin da ke cikin kishi idan ba a yi shi da taka tsantsan da bin dokokin shari'a ba wa muqayyadatan bi quyudil kitabi was sunnah idan ba a gudanar da wannan kishi a bisa abinda Qur'ani da sunna suka gindaya ba fa innaha idza kanat hakaza mutallaqa ala unwan unu ala awan awahiniha fa innaha taf'alu bil mar'il afa'il idan mutum ya bari kishi ya tafi da tunaninsa ba tare da ya kayyade shi da abin da ya halasta a addinance ba to zai jawo kanshi jangwam fataratan tudkhiluhu في الظنون والشكوك والأوهام الكاذبة والخاطئة wani lokaci kishi yakan sa mutum ya ta zato ya ta shakka ya ta wahami na ƙarya na laifi wa tahwilul ahal da kuma tunanin cewa iyalan gidansa maha'inta ne ko suna cutar da shi wa tare ta tasilu bihi ila al-qatl bi ghairi haqq wani lokaci kuma yana iya kaiwa ga kisa babu gaira babu sabat kama huwa al-halu huna shine abin da ya faru a nan a wannan kissa wa qad tasilu bihi ila umurin ukhra khatiya tana iya kai shi ma zuwa ga wasu al'amura masu hadari fal ghairatu labudda an tudbata bi dawabit ash-shari'ati wa la tutraku hakaza ghairu mundabita babu shakka duk da musulunci ya halasta kishi kuma ya ce kishin namiji ma wato siffa ce mai kyau wanda bayi da kishi da yusi ne kishin mace ma an halasta shi akan mijinta amma dole ne a ƙayyade wannan kishi da ƙaidoji na ƙa'idojin shari'a wa ƙauluhu faɗinsa fa halli min tauba to zan iya samun yadda zan yi tuba fihi dalala ala anna alwajiba ala almar'i mahma kana dhanbuhu alla yai asamin rahmatullah wanda yace wannan yana da cewa komai girman zunubinka to karka cire rai daga rahmar Allah karka ɗauka shi kenan ka riga ka taɓe matuƙar da sauran rayuwa a tare da kai da sauran imani a tare da kai yi ƙoƙari ka samu kanka mafita ta neman tuba da neman koma zuwa ga tafarkin ubangiji wa anna alaihi mubadarata ila su'ali ahli al-ilm wajibi ne kai gaggawa ka fara tambayan malamai dan neman mafita wallahu yaqulu Allah ne yake cewa fasalu ahli dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma'abota ambato masana dukkan duk abin da ku sani ba da annan man waka fi dhanbi wa thaqulat alaihi khati'atu wanda da ya fada cikin zunubi sannan kuma laifukansa suka yi masa nauyi wa arada al khalas minha yana so ya tsira daga laifin qabla an yalqa Allah tabaaraka wa ta'ala kafin ya makara a ce har sai ya gamu da Allah bai tuba ba a wasa ala ghairahum wa waratuhu a an yalka Allah tabaraka ta'ala biha kai game da Allah da wannan laifuffukan wasa ala ghairahum waratuhu wa rubbama qannatuhu kuma yaje yana tambayan wasu sai su je wato su ƙara zarma shi ko su nuna mashi ai babu wani mafita ka riga ka samu matsala kawai fa alaihi Allah yas'ala illa ahlal ilm saboda haka wanda yake cikin laifi ko yake neman hanyar tuba ko hanyar tsira kar ya tambayi jahilai za su ƙara nesantar da shi daga rama Allah ne a'a ya tambayi masana wanda suka san ilimin Allah suke da ilimi mai nagarta wanda abin da yake nan shi wannan fadar rajulu sa'ilu qad wuffiqa fi su'ali habril ummati ibn Abbas radiyallahu anhu wannan matambayi mai kuskuren nan Allah ya datar da shi ya samu gamdakatar tunda ya kai kan saurin tambayar gogaggen malami irin Ibn Abbas Allah ya kara masa yadda وكلنا يذكر قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا ثم جعل يسأل dukkan muna iya tunda kisan wannan mutumi wanda ya kashe mutum 99 sannan ya je fara tambaya yana neman mafita hallahu min tauba ko zai samu gafara fa ata rahiban laysa bi alimin wala faqih yaje aka bashi shawara yaje gun wani mutum mai tsananin bautar Allah ba tare da ilimi ko fahimta ba fasa'ala ya tambayi wannan dan zafin ka addini fa qala laysa laka tauba wannan jahili mai bautar Allah bisa jahilci ya ce mishi ai babu mafita daga nan sai wuta faqatalahu shi ko yayi zuciya ya kashe wannan wa kammala bihi al-mi'a ya cika na ɗari da shi thumma sa'ala an ahli al-ilmi an a'lami ahli al-ilmi yace to a nuna masa wanda yafi kowa ilimi fadulla ala rajulin alim aka nuna mashi wani mutum mai ilimi fa qala innahu qatala mi'ata nafs yace mishi to na kashe mutum ɗari fa hal lahu min tauba ko akwai da ra'ayin tuba fa qala na'am wannan mai ilimi ce mishi kwarai wa man yahulu bainahu wa bainat tauba waye sai shiga tsakaninka da tsakanin ubangiji da tubar da yake ma bayinsa in talik ila ardi kaza wa kaza fa inna biha unasan ya'buduna Allah yace ka bar wannan gari ka tafi gari kaza wurin mutane masu bautatawa Allah masu tauhidi masu aiki na gari fa abudillah ma'ahu ka je ka ka je ka ainihin wato bautatawa Allah a can wala tarji ila ardika fa innaha ardusu kar ka dawo wannan gari mummunan gari fa bassarahu wa nasahahu wa dallahu ala tariqi taubati wa lam yuqannidhu kaga sai mishi wasiya ya mishi nasiha ya nuna mishi hanyar tuba bai sanya mishi cire tsammani daga rahama Allah ba fa ma za kana to me ya faru in talaka rajulu in talaka zaka rajulu ila tilka al-ard allati awsahu biha dhalika al-alim ta'iban ila Allah ta'ala wannan mutum ya tashi ya kama hanyar wannan gari da aka ce tafi inda ya tubar zuwa ga Allah hatta idan idan nasafa tariqu atahu al-maut hatta idan nasafa tariqa har sai da yayi rabin hanya sai Allah ya kawo masa mutuwa fahtasamat fihi mala'ikatur rahma wa mala'ikatul azab mala'ikun rahma da na azaba suka yi bayayya tsakankanin su akan sa faqalat mala'ikatur rahma ja'a ta'iban muqbilan bi qalbihi ila Allah mala'ikun rahama suka ce ai ya tuba ai ya taho ga Allah ai ya nemi gafara Allah wa qalat mala'ikatul azabi innahu lam ya'mal khairan qattu mala'ikun azaba suka ce ai bai aikin komai na alkhairi ba fa atahum malakun fi surati adamiyyin faja'aluhu bainahum sai Allah ya koda wani mala'ika yazo kaman dan adam suka sa shi ya zama alkali tsakankanin su fa qala sai ya ce qisu ma bainal ardaini fa ila ayyatihima kana adna fa huwa ku duba tsakanin ƙasar alheri da waccan ƙasa ta mutanen banza duk inda ya fi kusa da ita to shi mutumin da za a riskar da waɗannan mutane ne faƙasu fawajaduhu ila ardi ila ardil lati arada adna ila ardil lati arada sai suka same shi ya fi kusa da ƙasar mutanen kirki faqabalatu malaikatu arrahma saboda haka sai mala'ikun rahama suka zama su ne suka karɓe shi a daidai wannan lokaci yan masu albarka ma da ya ɗan sakin mana layi kaɗan amma za mu koma zuwa kan maganar da yake na wancan hadisi na ibnu abbasin da ya bada fatawa ga mutumin da ya kisa saboda tsananin kishi a darasinmu na gaba insha Allah sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah